الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da jita da saduwa wannan lokaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu da muke yi a wannan masallaci mai albarka karatunmu na littafi na riyadu salihin da kuma littafi na alhikam al'ata'iyya za mu tashi yau daga babu ma yutawahhamu annahu riya'un وليس هو رياء وتو الإمام النووي الله شكارا مسا رحمة ليكاو بياني حديث سيدة وجمه صلى الله عليه وسلم suke faɗakar da mu game da hatsarin riya a cikin ibada da musulmi yake yin ta ya tabbatar mana da cewa riya'i zunubi ne babba mai shi zahirinsa ya aikata wani abu na alkhairi amma alal haƙiƙa ba abun da ya yi saboda ba zai samu ladan komai ba cikin aikin da ya aiwatar daga nan kuma sai ya zo da wannan babi inda yake bayanin cewa kada abu ya rikitar da mutum ya ga shi duk wani aiki da yake yinsa riya'i yana shigansa ce a'a akwai abubuwa na ibada da musulmi yake yi wanda in bai mutum bai sani ba zai ɗauka cewa riya'i ne alhali kuma babu riya a ciki akwai wasu ayyuka da riya baya shigansu baya taba su shine ma'ana ma yutawahhamu annahu riya'un wa laysa huwa riya na wa laysa biriya okay jamil jidda wannan taghyir ne na ta'bir amma dai ma'ana duka daya dama ishta laysa to tana iya kamar ta'amalu amal kana ترفع المبتدا وتنصب الخبر مدن بزو متى دا حرف الباء نجر دين اذا حرف الباء نجر يشي لكما اظن زي زي باشي معنى قدر شيء وليس برياء او وليس رياء بنا تبيع طيب عن ابي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم سيدنا أبو ذر الغفاري الله شكرا مسيدنا شوى أن تنبي منذ صلى الله عليه وسلم أكا قام شوى يا النبي الله ba mu labari mana game da mutumin da zai yi aiki na alkhairi ya burge mutane mutane kuma su yaba masa game da wannan aiki da ya yi ta game da kyautata da ya yi wannan aiki din nan da ya yi ta wanda har ya sa mutane suka yaba masa suka ambace shi da alkhairi da sauransu wannan shi ma yana shiga riya'i ne ko baya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kadan wannan ba riya'i ba wannan wato bishara ce ta alkhairi da musulmi yake da ita a wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya karbi ayyukansa shine ya gaggauta masa yabon mutane da ambatonsu a bakinsu an gane abin da nake nufi wato ta iya yiwa za ka ga mutum ya aikata wani alkhairi ya ba da kyauta ya ba da sadaka ya ciyar da dukiyarsa mutane sai su roɗo da shi son su ya shiga cikin son su ya shiga cikin zukatansu suna ambatonsa da alkhairi suna girmama shi suna darajanta shi a gabansa suna nuna masa haka dinnan riya'i ne ko ba riya'i ba duka zuke ba riya'i ba ya aikata alkhairi tsakaninsa da Allah Allah ta'ala ya karɓi wannan aikin kuma ya sanya soyayyarsa a zukatan bayinsa kuna gane abin da nake nufi Allah ta'ala yana da bayin da sun yi aikin alkhairi ya karɓi aikinsu kuma sai ya sanya soyayyarsu a zukatan bayinsa bayi su wayi gari duk suna son so kuna ka mutum yana iya aikata wani aiki na alkhairi ibada ne sallah ne nafila ne a cikin dare a cikin rana azumi ne ambaton Allah ne yawan karatun Qur'ani ne yawan zikirin Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala sai ya sa soyayyarsa a zakatan bayansa mutane sai su yaba masa a gabansa suna yaba masa a bayan idonsa suna yaba masa shi kuma yana ci gaba da wannan aikin nasa yabonsu bai sa yaro ba yana aikinsa da alkhairi wannan ba riya'i ba sabili da haka mutum idan yana tare da jama'a idan ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ko ya shagaltu da karatun alkur'ani ko ya shagaltu da istighfari ko salatin annabi ko wani zikiri yana yi a jama'a inda ba a yin zikiri ana shirku ana tade idan shi yana yi wannan ba riya'i ba an gane abin da nake rufi riya'i ba ya shiga wannan bangare ko kuma kana cikin wata haya wata tafiya ne tare da bayan Allah a cikin mota misali ko wani majalisi ya haɗa ko su sun shagaltu da hirarsu ko da wani abin da yake gabansu ko da wayoyinsu kai kuma ka shagaltu da ubangijinka subhanahu wa ta'ala kana zikirinka kana karatunka suna waiwayonka suna ganinka kana yi wani ce mata mana ka samu ma cikin addu'a da sauransu ala haka yana faruwa ko baya faruwa riyayi ba ya shiga cikin wannan wannan ba riyayi ba ana iya Allah yana ka wani tafiya ko wani uzuri ya haɗa ka da mutane a cikin ɗaki ɗaya ko a gida ɗaya sun afka a cikin baccinsu suna gafaransu kai kuma ka kashe cikin dare ka ka ambaci Allah ta'ala ka yi istighfari ka kai salati ka kai wasu addu'o'i ka su su farka su ganka kana yi wannan ba riyayi ba asali ma barin sa shine riyayi barin ibada saboda idon mutane wannan shine riyayi an gana abin da nake nufi mutum ya zamanto tsakaninsa da Allah lamilau zahirinsa da baɗininsa komai yana yi saboda Allah kai muddin kana yi saboda Allah ne baka sa wani abu a cikin ranka ba to ba wanka da mutane su gani ko kar su gani su sani ko kar su asani su ambace ka ko kar su ambace ka duk wannan ba taka bane shi yasa al-Imam al-Ghazali a cikin littafin sa ya Ulumuddin a wajen fassara ma'anar ikhlasi yace tarkul amali lillahi wa riya al-ikhlas wa faqd ru'yat al-khalas ikhlas shine wato ka a cikin ranka kada ya zama to kayi wani abu a cikin aikin akwai ikhlasi in kayi sa kai tsakanin ka da Allah mutane idan sun gani ko wani abu zai dauke su duk wannan abu kare shi je ka jama'a kun fahimci abin da nake nufi saboda haka al-imamu a cikin wannan hadisi yake koya mana cewa mutum ya zama to zahirinsa da batininsa tsakaninsa da Allah yana yin ibada ganin mutane da rashin ganinsu sanin mutane da rashin saninsu ambaton mutane da rashin ambatonsu yabonsu da rashin yabonsu dukka da wannan ya zamanto yana da alaka da ibadanka kar ya zamanto yana da alaka da zikirinka kar ya zamanto yana da alaka da tafiyanka ga ubangijinka subhanahu wataala an gane abin da nake nufi wannan shine ma'anan hadisi ma yutawahhamu annahu riya'u wa laysa diriya alhali kuma shi ba riya'i ba wata tafiya ta ta hada mu da wani bayan wasu wasu bayan Allah to a cikin mota muna tafiya to ina dan karatu na ina dan wani shi kuma yana kusa da ni bai yi ba da yayi na ya bari sai kin muna tafiya sai mutum malam yanzu ana haka kaga mutanen gaban mu da mutanen bayan mu duk ba ba sa yi mu muna ina haka nan ba zai zama to riya'i ba wallahi zakti ne wanda ke hakan ba zai ci ba alakar da riyayi to mu za mu saka musu yi addu'a ne su ba su sun suna cikin tafiya kamata a yi ba su yi ba to mu kuma sai mu bari dan su ba su yi ba ba zai yiwu ba abinda mun saba muna yin sa muna yin sa da suna nan da ba sa nan saboda kai da ka bari saboda idon su kai ne yanzu kai riyayi an gane abin da nake nufi saboda haka mutum saboda idon mutane ko sanin mutane ko rashin wannan kada ya sa ka daina wata ibada da kake yin ta tsakaninka da Allah mana jama'a da kyau shine ma'anan hadisi to sai ya ci gaba da cewa babu tahrimin nazari ila al-mar'ati al-ajnabiyyati wal amradi al-hasan لغير حاجة شرعية daga nan ya so mu shiga cikin wani sabon babi shine babi da yake bayani game da haramta wa namiji ya kalli macin da take ajnabiya a gare sa in aka ce macin da take ajnabiya ma'ana wanda ba muharrama ba a gare ka wanda ta iya yiwa ka aure ta to haramun ne namiji ya zara ido ya kalle ta domin wannan kofa ce ta shaidani zai bude ta kuma daga nan kuma sai fasadi zai fara biyo bayan shi yasa addinin musulunci ya haramta haka wannan namiji ma ya shafa aka ma bace ma babu bambanci an ambace namiji ana saboda shine galibi amma hakan ma mace ma wanda take wa haramun ne a gare ta ta kalli namijin da yake muharrami a gare ta an fanta da kyau gani na biyu da uku da hudu da biyar amma ganin farko haka wannan ba haramun ba ana gane abin da nake numi kuma gani na al'ada ba hana ba haka kaga ina ganin ku ko ba haka ba to amma ba irin gani na sa ido ba gani na sa ido shine ka kalli mutum ka ga yanayin kayansa yanayin jikinsa yanayin fitarsa da wannan wannan gani na sa ido shine wanda shara ta haramta amma gani na al'ada haka in na daga kai kawai ina gani ga mutane suna gabana ga kuma ko da akwai maza a cikinsu ko akwai mata a cikinsu wannan ba a haramta ba wanda aka haramta shi ne sanya sa ido sosai ka fahimci yanayin jikinta ka fahimci yanayin shiganta ka fahimci yanayin adonta da sauransu wannan haramun ne shari'a ta haramta shi an gane da kyau babu tahrimin nazari ila almar'ati alajnabiyya wal amr bil hasan al amr dan shine namiji amma mai jikin mata an gane da kyau namiji ne gashi yana jikinsa gabaki ɗaya smooth haka amlas a gare dine ko daga cikin tafiyarsa ko daga maganganunsa ko daga yanayin yadda Allah ta'ala ya kera halittarsa haka in ka gansa in ba dai ka kula sosai ba za ka iya gane namiji ba to shi ma wannan haramun ne mutum ya zara masa ido sosai kada shaidani ya samu kofar shiga yace da ghairi hajatin shar'iyya in ba dan wata larura ta shari'a da ta Allah ya kaddara mota ta hada ku Allah ya kaddara dole ne gida ɗaya haɗa ku Allah ya kaddara dole ne majalisa ɗaya ta haɗa ku ba ku sunna ba zai yi ba to na haja shar'iyya ne duk yadda kai ba za ka iya hana idon ka ganin sa ba wannan uzuri Allah ta'ala yana karɓa fattakullaha mastafatum shine yace qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يا النبي الله ككرنتا ومؤمني كجامس تشيوا سكان جننس يغضوا من أبصارهم وانا شي فعل مضاري له وانا اكاي مسا جزمي ده لام الامر اصل قل للمؤمنين liyaghuddu min absarihim to amma irin wannan siyaqin jaizi ne a shafe lamun amr din wannan min al-mawadi allati yajuzu fiha hasb lam al-amr an gane da kyau ka gaya wa mu'minai cewa su kane gannan su su kare idon su yaghuddu min absarihim bai ce ba yaghuddu absarahum ba yace yaghuddu min absarihim wato su kame wani ɓangare daga gannansu wani ɓangare ne bi ma'ana wanda yake haramun ne kada su kalla shi ne wannan wani ɓangare kenan amma wanda yake halalun su kalla wannan shi ne fa'idar na min ɗin kenan amma da aka shafe min ina an karanta misali ƙullil mu'minina ya gudu sai zama absarahum babu min ta bi ma'ana mutum ya dinga tafiya kamar makawo khalas ba bambanci tsakanin halal da haram amma inda kuma kai haka kuma aka kuntata da yawa an gane da kyau shi yasa dinullahi yusfi aka halatta maka ka kalla aka kuma haramta maka wani bangare shi aka ce ka bari kada ka sani shi yasa in ka kula wanda yake halalun ya fi yawa wanda yake haramun da aka haramta maka shi kaɗan ne shi ce fa'idan nan min din tad'idiyya ne a gane abin da nake nufi to kuma daga cikin abin da aka haramta maka haramun shine ganin mata wanda yake ba halal bane a gare ka ganin rarar jikinsu da sauransu wannan daidai yake da su zama a gabanka kana gani ko suna hankalin naka kana ganin su karka dauka da bambanci babu bambanci san matilo ina da kyau ka gani suna gabanka kai a a cikin hankalin ne ka kalla ka kalla kai ma ka ka kalla ko a TV ne ka kalla ka kalla kuma mata din da aka haramta su ba wai lalle lalle bane wanda suke gabanka ne in garinka ko na in gidanka ko na in anguwanka a'a mata mata ne wanda ka kalla har sai ne suna Europe ne suna America ne suna India ne suna Kano ne suna ina ne in dai ka kalla wanda take haramun ne sunan ta mace ke haramun ka kalle ta kuma zunubi da za a baka irin wanda ka kalla a gaban ka na yan gida yar gida ko yar anguwa ko yar wannan irin ta ne zunubi da za a kalla in ka kalla wata yar film misali kana abin da nake nufi babu bambanci kar ka dauka cewa a wayannan yan gida ne wata kila sunan da aka haramta wanda ba yan gida ba wannan babu matsala a'a haramun haramun ne kullin mu'minina yaghuddu min absarihim yace wa yahfazu furujahum kuma su kame farajin su zalika azka lahum to da yake bayani ne akan nazar ne ba akan farji ba za mu yi bayani akan hakan sai aya ta gaba Allah ta yake cewa inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula malaman usul suna cewa wannan gaba na wannan jumla jami' ne shamil ya kunshi komai idan mutum ya fahimce shi to ya fahimci ka'idar da Allah ta'ala ya azata wa mutum a game da gababuwansa Allah ta'ala ke cewa inna sam'a har da inna ba ta'kid ne ana gane inna sam'a lalle ji da mutum zai yi lalle gani da mutum zai yi lalle abinda zuciya ta kunsa na rairayi da tunani da magana na shiki inna sam'a wal basara wal fu'ada ce kullu ulaika ce duk waɗannan ababayen kana anhu mas'ula mai wannan abu mai wannan ji da mai wannan gani da mai wannan zuciya zai zamanto abun tambaya za a tambaye shi game da shi gobe kiyama an gane abin da nake nufi sam'inka jinka abun tambaya ne a gobe kiyama tun daga ranar da mutum ya balaga har zuwa lokacin da mutum ya sallame duniya an riga an yi rekodin na duk abun da kunnen taji ya Allah kai kanka baka sani ba ko da yau da tun da yau da rana har zuwa lokacin da kake kallin safa abun da kawai kaji da kunnen ka iya lissafa amma akwai mala'ikun Allah mala'ikun Allah da suka lissafa kawai abun da kunnen ya ji yana nan a zobe a lissafe a rubuce inna sama kaji mai kyau ko kaji mara kyau kaji karatun qur'ani kaji zikiri kaji ambaton Allah ko kuma a kaji wake-wake ko kaji menene abinda kaji kana anhu mas'ula zaka saki abun tambaya game da wannan abu a gobe kiyama a gaban ubangiji subhanahu wataala as-sama kenan al-basar ma haka gani da ka kalla gani da ka yi shi shi ma in record a lissafe a rubuce ka iya manta da abin da ka kalla a yau balle na jiya ko na shekarar jiya amma rabbi dai sai yanzu sabo tun daga ka balaga har ka bar duniya duk a rubuce rana kaza date kaza lokaci kaza to ga abin da ka kalla wa ya baka izini dan bai saba kai muraqabar Allah ba baka sa Allah ba a cikin zuciyarka wajen kan ganin haka wal fu'ad wanda yake cikin zuciya abinda zuciya ta kunsa a ciki na halaye da kulle-kulle duk Allah ta'ala yana sani ne in ka kudurci alkhairi Allah yana sani in ka kudurci sharri Allah yana sani ne sai da malamu su yi bayani cewa abinda yake cikin zuciya a ciki Allah yana sani da shi tabbata amma ba a yi wa mutum lissafi a kansa cewa ya yi zunubi ko ya yi ko ya yi isani misali abinda mutum ya riya a cikin zuciyarsa misali yana tunani cewa a cikin zuciyarsa ne tukuna cewa idan ya fita nan zai je ya ga abu kaza ko kuma zai yi abu abu kaza abin da yake na sharri ne misali ya dan maganarsa a cikin zuciya tukuna bai zo baki ba ya dan sa dai tunani a cikin zuciyarsa Allah yana sane da shi a farko farkon al'amari na addinin musulunci da Allah ta lai sokar da wannan aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard karshen bakara yace wa in tubdu ma fi anfusikum yace aw tukhuhu yuhasibkum billah wanda za ku bayyana da wanda za ku koyi Allah zai muku lissafi akai kai fa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abun ya dame su abun yayi musu tsanani suka zo wajen manzo ya manzon Allah abun da za mu yi magana cikin zuciya ma za mana lissafi akai ai mun shiga uku fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah riga ya yafe muku wannan abinda kun riga kun yi shi kun faɗa kun yi a cikin zuciya tukunna ba ku kulla niyya ba sosai a kansa ba dan kawai ya zo wucewa haka wannan ba a binciken mutum a ciki amma Allah yana sane da shi an gane da kyau ma'ana Allah yana sane da shi to in kana da sanin girman Allah ta'ala cikin zuciyarka ka dinga yaƙan wannan zuciya kada ka ba ta daman tariya ta fara tunanin abinda ba shi da kyau kana yakar da tun daga nan to zaka ci galaba amma in ka bata allowance na wannan in babu matsala ne wannan abun yafe wanda fara tunanin abun da ba kyau to wata kila za ta zo ta aikata shi kun gane jama'a abun da nake nufi inna sam'a wal basara wal fuada ce kullu ulaika dukkan waɗannan akana anhu mas'ula sai ce wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya'lamu kha'inatal a'yun Allah ta'ala yana sane da ha'incin ido, ido mai ha'inci, lokacin da za ta yi khiyana a wajen gani, Allah yana sanar da ita. Mai khiyana a wajen gani, wani lokaci mutum zai ga abu asilale haka ba zai so ba a san ya kalla abu ɗin, to wannan shi ne khiyana ɗin, an gada ha'ina ta ƙa'ayin. Ina zanne haka wani yana ɗan wani abu ina zuba masa ido kaɗan-kaɗan asilale ina ganinsa. shine kha'inatul a'yun daga kalla mutum aka zahiri aka ai daban-daban ai na gani na aslale to shi ma wannan Allah yana sanar da shi na aslale din balle na wanda kai na gabaki daya sai ya'lamu kha'inatul a'yun na kawai da kawai kitta haka kawai tayi ko kuma flash ne kawai ta dan dauka kadan ba ba ta so ma a sake ta ga abu din Allah yana sanar da lokacin da tayi wannan ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur da abun da ma yana cikin ciki ciki ciki cikin zuciya tukunna ma bai zo harshe ba bai zo baki ba yana nan ana ciki ciki Allah ta'ala yana sanar da shi to ashe ya zo baki ko an bayyana shi wannan min babi aula amma kun gane abin da nake nufi to fa'idar ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur menene fa'idar shine tsananin muraqabar Allah ta'ala da mushahadarsa in har Allah ta'ala yana sane da kha'inatal a'yun kuma yana sane da abin da ya kamata ku sudur to ashe ba abin da zaka iya ka koye masa saboda haka ka dinga sa Allah a gaban ka kada ka ce idan ka buya kai kai kai abin ka kai kadai ne ba kowa yana tare da kai saboda haka asirin ka a rufe a'a Allah ta'ala yana sane da shi in ya ga dama ya tona shi da duniya in ya ga dama ya tona shi a gobe kiyama amma dai ba yadda za a iya a ce kayi wa Allah abin da Allah bai sani ba kuma ka koye masa shi an fahimta da ke jama'a وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد ما الله ذلك يقول للي يا النبي الله كسند سوسن شو للي وبين جنك تعالى ينا نن يا كفى تركه كو شري كو مخلوق الله تعالى يا كفى ما تركه با يبدا زي ya kukuta ko ya tsira ko ya gudu an gane da kyau eh kamar samaka ne a cikin ruwa kamar kifi ne a cikin ruwa an riga an kafa mata tarko ko ta ina ko ta ina duk inda ta je ga nan za ta fada in ta je can nan za ta duk ko ina ba ta kawai sai ta sallama karta tarko ya riga rufe ta ko ta to dan adam haka yake Allah ta'ala ya riga ya rufe masa ko ta ina kaman ta kasan sa gaban sa bayan sa ba yanda za a yi ce wai ya tsira da wajen Allah ba babu sai Allah ta'ala ya ga dama yana barin sa ne wa umli lahum inna kaydi matin Allah ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lil zalim wala yumhilu Allah ta'ala yana roƙo yana sassautawa azzalimi yana yin abin da yake so jinkiri kawai yayi masa amma dai to an daga masa kafa ne amma ba wai an bar sa ba wala yamilu ba zai bar sa ba dinga tafiya da zalikin sa fa idza akhadahu akhadahu akhadha adidil muqtadir kamar da hadisi ya faɗa Allah na gunda nake nufi inna rabbaka labil mirsad wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى الله أبو سبحانه وتعالى يا قدر من أدب كون من أدب namiji ko namiji ko na mace ya kaddara wa kowa da kowa rabonsa na zina kuma ba yadda za a yi tunda a rubuce ne an kaddara shi to sai ya isa sai ya yi shi an gane da kyau mudrikun zalika la mahala sai ya riga ya yi wannan abu ba zai iya kauce masa ba zai ke wai shi ma'asumi ne ba zai iya yi shi ba to amma wani irin zina ne ake nufi a wannan hadisi na so kada hankalin mutum ya tashi za mu yi bayani an gane da kyau mudrikun zalika la mahala dan adam sai ya kai ga wannan matsala yace al'ainani zinahuman nazar ido rabonta na zina shi ne gani lokacin da ido za ka fara gani haka to ta fara sa kafa ta daga kafa ta bin hanyar zina mataki na farko shi ne gani an gane da kyau zina human nazar matashin farko kenan gani da ido za ta yi shi ta samu rabonta na zina wal'uzunani zina huma listima kunne kuma rabonta na zina shi ne ji da suke yi na kalamai abinda zai zai shiga kunninta wallisanu zina hulkalam rabon harshe kuma magana da zai yi shi walyadu zina halbatshu ita kuma hannu kuma ɓangaren rabonta na zina shi ne batsh ya kace batsh shi ne damka ko kuma bugu da za ta yi shi ko kuma kamewa da za ta yi shi ko kuma tabawa da za ta yi an gane da kyau warrijul zina halqufa ita kafa kuma rabonta na zina shine tafiya tab da take yi wal qalbu yahwa wa yatamanna bango rabon zuciya kuma shine wato shi ya so abu ya fara shiga cikin sa fara tunani ya sai fara wato riyawa ya fara sa buri ya fara sa tunani ina zai fita wace hanya zai bi ya ya ya ya ya wannan plan na wannan abu kuma zuciya zai fara sa wannan plan kaga duk waɗannan matakai su ne abin da ake ce su allama wato kananan zunubai allazina yajtanibuna kaba'ir ithm wal fawahisha illa allama abin da Allah ta faɗa illa allama akwai wani zunubin da ba yadda zaka iya kai ka hana kanka Allah ya riga ya kaddara maka shi sai ka yi shi kuma ba zai kama ka da wannan laifin ba to shine malaman suna bada misali na waɗannan bayanai in kana cikin wani anguwa ko kana cikin wani titin da akwai mata da ba sa kame kansu misali akwai mata da ba sa hijabi akwai inda ake baratsa Allah ya kaddara dole sai ka zauna a wannan wuri kuma shiganka da fitanka sai ka bi wannan hanya sai ka bi wannan titi kai ko da garin da kake gaba ba lalle lalle ba anguwanka wajen aikinka inda sana'arka take inda za ka je kasuwa ka je kai wani abunka in ka tashi dai bi da ba yadda ka iya idonka sai ta sai ta kalla wadda take ba muharrami ba a gare ka kafanka sai ta bi wannan hanya an gane abin da nake nufi wani lokaci ko ka so ko ka ki a cikin mota a cikin wannan ba da son ka ba jikinka ko hannunka sai ta taba ta yadda ba ka so din an gane abin da nake nufi to duk wannan lamam Allah ta'ala yana yafewa muddin dai baka sa ba a cikin ranka baka yi plan ba baka yi agenda ba da wannan abu sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe shi da cewa walqa wa yusaddiqu zalika al-farj aw yukadibuhu wannan rabo da aka fangara shi da aka rubuta shi na zina na ido da kafa da hannu da sauransu gabaki ɗaya fassaransa tana cikin wato farjin mutum idan mutum ya sake farjinsa ya sake jikinsa ya je zai aikata wannan abun da ya riya ya sa a cikin zuciyarsa to ya riga ya yi zina babba inda aka haramta shi shi ne walƙal'a wa yusaddiqu zalika al-farju aw min aw yukazzibu ko kuma ya karyatar da wannan lokacin da ido ta kalla sai subhanallah Allah Allah ta'ala ya rabbi kamar da zaki in sake gani na biyu ba an gane da kyau to in kafa ma tana zuwa ya Allah kai kana sani wannan bi wannan hanya ya zama min dole ba ni da wata hanya ya zama yana bi yana istighfar a cikin zuciyarsa Allah ya kaddara dole ne a cikin mota sai sun wannan bai sani ba kawai hannunsa ya taba sai Allah subhanallah wallahi ban sani ba ya Allah Allah ya kaddara zama min dole na taba yana yi yana istighfari wannan shine yukazzibuhu amma idan yana yana jin daɗi ya kalla kai ba wace ce wani yar wace abuwa ce wannan ya jama'a akwai wanda ya santa ne wannan an gane wannan wal qalbu yahwa wa yatamanna to kaga bi abu a cikin zuciya sai zai sa al farju inna yusaddiquhu sai ce ma'anar hadisi sosai wanda haka kowane dan adam ya dan samu rabonsa amma wannan na abin da yake allamam kun gane ma'anar allamam wanda saga'irin zunub wanda Allah ta'ala yana yafewa wanda ba yadda za a yi mutum ya hana kansa daga zuwa Allah ya taimaka mana wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zamu taba alhikamun afaiya ko da kadan ma mu dan yi hikima daya eh a tare da kuka sani a littafin alhikamun afaiya